أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرمات إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya kawo mu kashi na biyu a cikin tsarin darussa da ake gabatarwa a cikin wannan daura a cikin wannan masallaci na shekul islami muhammad ibn abdul wahabi rahmatullahi alaihi wadda kuma take zuwa ita daurar ƙarƙashin markazin wa'ayi islami littafi na uku da ke gabanmu a yanzu shine al-bulgha fi al-farq baina al-mudakkar wal mu'annas na babban malami al-imam abu barakat ibn al-ambari rahmatullahi alaihi malam ibn al-ambari rahmatullahi alaihi idan ba mu manta ba yana bayani akan na yake wancan yana bayani akan kasuwar al-mudakkar da al-mu'annas ina jin dukkanin mu mun fahimci duka waɗannan abubuwan da ya mana na shimfiɗa a matsayin shimfiɗa ne ya faɗa mana ka'ida ta farko cewa al-mudhakkaru aslu muannas saboda ka al-aslu fil asma'i at-tadhkir wa at-ta'nif far'un min ka'ida ita ce duk suna asali na namiji ne sai idan an samu dalilin da ya mai da shi mace sannan an faɗa mana cewa malamai suna da mazhabobi guda biyu a game da ma'rifatu at-ta'nif فذهب بعضهم إلى أن جميع الأسماء المؤنثة إنما هي تطبق بالسماع لا بالقياس أنا إيا سامس قائدة لي أنا إيا سمن سنة تهنيا قوي أجي kalma kaza sun tuni larabawa haka suke faɗinta a matsayin mace misali ba a taɓa jin balarabe ya ce ha zamra'atun ba sai dai ce hadihi mar'atun ba taba jin ya ce zaka mar'atun ba sai dai a ya ce tilka mar'atun wasu kuma malamai suka ce a'a annaha qiyasiyyatu qiyasi suna tafiya akan ka'ida amma ibn al-anbari rahmatullahi alaihi sai ya hada mana duka masabubin guda biyu shi yasa sai ya ce akwai al-maqis akwai ghayru al-maqis al-maqis يضبط بعلامتين العلامة الأولى التاء المربوطة والعلامة الثانية الألف والألف على نوعين إما ألف مقصورة وإما ألف ممدودة haka ne ko? to di ya mana waɗannan bayanan to sai ya ce wa amma ghayrul maqisi amma sunan mace suna mu'annafi wanda ya kasance ba a kiyasi yake tafiya ba فما لم يكن فيه علامة التعنيف لفظا شين وان دي قسم شباب علامة ما تنتكى أشكنسى على بس وين يقولنا ذات mun gane ba yi da ta'u ba yi ba ta'u marbuta ba alifun maqsura ba alifun mamduda ba ta'un marbuta ba alifun maksura ba alifun mamduda mun gane to shine ghayrul maqis amma al maqis shine wanda ya kasance akwai ta'un marbuta a cikin sa ko alifun mamduda ko kuma me ko kuma alifun maksura amma an fada mana al allamatul ashmuni rahmatullahi alaihi ya ware wasu halaye guda tara da suna ke zuwa da ta'un marbuta amma la yadullu ala ta'nif antum ma'ana mun san wannan wancan sai ya zama sai ya zama mai kharidun anil qiyas ya fita daga qiyas amma al qiyas anna kull kalimatin aw anna kull ismin ختم بالتاء المربوطة فإنه اسم مؤنث duk sunan da aka ga ya kare da ta'un marbuta sunan mace ne هذه هي القاعدة الأصلية القياسية لكن هناك بعض الأماكن والمواضع خرجت عن تلك القاعدة الأصلية تحت قولهم تحت كل قاعدة عامة استثناءات duk wata ka'ida da za a baka ga mamiya to tana da istisnai za a ce banda kaza banda kaza banda kaza banda kaza mun gane to shine sai ce ghayrul makis shine ma lam yakun fihi alamatu ta'nif lafzan shine wanda bai da alamar matantaka kwata kwata laysa fihi ta'un mabduta wa laysa fihi alifun mamduda wa laysa fihi alifun maqsura wa in kana fihi taqdiran ko da a kaddarawa akwai me taqdiran din shine kasance yana da alamar matantaka lahu farju al'unsa ya zama yana da alamar mace yanzu misali sai aka ce ga wata sunanta da'adu ko hindun ko zainabu a fi ahadi hadihin asma'i salatati alamatu ta'anisi lafzan lakin man yusamma zainabu a yusamma zakaru zainaba ba a kiran mace namiji da zainab ko eh yace wai yace yace ra'aytu rijalan yatribuna nisa'ahum فشلت يميني حين اضرب زينبا قال شلت يميني حين اضرب زينبا فزينب شمس والنساء كواكب إذا طلعت لم تبك منهن كوكبا قال زينب متشي قال تقديرا لا لفظا هو لازم غير المكيف كذا حق هندو هندو متشي hindu mace ce haka suke kira tince a ba hindin falata ajal alaina wa an zirna nukhabbir kal yaqina kaga hindu mace ce haka da'adu mace ce babu alamar matantaka a tare da ita da'adu wa qad jaa zalika fi kalamihim kathira kuma wannan ya zo a cikin maganganun laraba da yawa su hiya tubbatu an tariqis sama kawai shi yasa ba yadda za a ɗalibi ya zauna baya duba kawanis na larabci labudda min al-ma'ajim al-lughawiyya dole kana buƙatar ma'ajim shi ko ilmul ma'ajim shi ma ilimi ne ilimi ne mai cin gashin kansa kaifa tata'amalu ma'a al-ma'ajim al-lughawiyya ma hiya turuqul ma'ajim al-lughawiyya hanyar hanyar lisanul arab ta bambanta da hanyar al-qamus al-muhit suna da bambanci yadda za ka yi kashafi ka nemo kalma a cikin alƙamusul muhit na alfairu zabadi to hanyar ta bambanta da yadda za ka nemi kalma a cikin lisan al'arab lisan al'arab na ibn manzur al-misri kaga da bambanci to koyansa ake fa min zalika sama'u daga ciki as-sama'u akwai alamar tarihi a tare da su kada wani ya ce mana ai ga alifin mamduda na wannan ba ba ba irin wannan alifin mamduda dan ake magana kai akwai alifin mamduda da ita ce take kebanta da matantaka nan wannan ba ala sama'u allati tuzillu al-ardha wacce ke makasa inuwa mu'annathatu mace ce haka aka ji laraba na fai wa qala Allah ta'ala was-sama'i wa ma banaha was-sama'i وما بناها لم يقل والسماء وما بناه والسماء وما بناها فدل أن اسم السماء اسم مؤنث وإن لم تظهر فيه علامة التعنيف هاجني شي ولا لا لفظا ولا تقديرا والأرض حق عرض التي تظلها السماء والسمك متى إنوا مؤنثة إتمام تشي قال الله تعالى والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ها الضمير يعود على ماذا على الأرض كما أن الضمير في قول الله تعالى والسماء وما بناها يعود على إيه يعود على السماء فالسماء والأرض اسمان مؤنثان السماء والأرض اسمان مؤنثان وإن لم يكن فيهما علامة التعنيف لفظا ولا تقديرا من قال ودون هنا غير المكيس قال الله تعالى والأرض وما طهاها فأما قول الشاعر kada wani ya rugo ya ce mana to ai gashi mawaki ya ce kuma waka tana ɗaya daga cikin usulul lugha ana kafa hujja da waka duk da ba kowace waka ake kafa hujja da ita ba akwai akwai usul da ake kafa hujja da waƙoƙin su al-asr al-jahili al-asr al-islami asr sadr al-asr al-umawi waɗannan al-usul talata din su ne ake kafa hujja da waƙoƙin su a matsayin ka ba da ka'ida ta lugha mun gane shi yasa ya halatta zaka yi cewa qala al-farazdaq ya halatta zaka yi cewa qala al-akhtalu eh malamin jami'a da kuka ji ya ce wa idan tadalla yaqulu qala al-akhtalu to wannan aqida ce amma a lugha qala al-akhtalu eh akhtal ka jawo magana akhtal ka ce qala al-akhtalu to hujja ce amma ba aqida ba mun gane kuma baitin ma da ake cewa an kafa hujja da shi malam ibn taymiya ya ce ya duba duk dawawin na akhsal bai gani ba qad istawa bishrun ala al-iraq min ghairi sayfin wa dalim muhraqi yace to shi bai ga inda aka ce akhsal yayi wannan baitin ba tabban liman nabada al-kitaba wara'ahu wa idha tadalla yaqulu qala al-akhsal wannan kaka kafa hujja da wannan fala muznatun wadaqat wadqaha wala arda abqala ibqalaha fala muznatun wadaqat wadqaha me waka yace babu wani girgije da ya zubar da ruwansa al wadaq ruwa fatara al wadaq yakhruju min khilali wala arda abqala ibqalaha sannan babu kasar da ta fitar da tsirranta mafi yawancin an ce abin nan baklu shine kayan miya baklu abu biyu ne albukul alfawakih wal alfawakih wal khudar al khudar su ne su kayan miya tumatiri tattasai su alayyahu su kabeji su karat duk su ne ake ce musu al khudar min al bukul su kuma su lemu su ayaba su apple su inabi su kuma su ne ake ce musu al bukul min atimar min al bukul so da ka bi alfawakin ke to kun ga anan fa inna ma qala abqala bit tadhkir bai ce wala arda abqalat ba ko ya ce ce wai wala arda abqala fa ka annahu ja'ala al arda mudhakkara kun gane ko kaman ya sanya kalma al ardu ta zama namiji to sai ya ce bit tadhkir ya sa shi da ya sa ta a matsayin namiji لأن تعنيف الأرض غير حقيقي dalilin da yasa aka ce yace wala arda abqala ibqalaha saboda ta'anisin ta ba na hakiki bane shi yasa ya halatta idan ta'anisi ba hakiki bane ya halatta kai masa mu'amalan namiji mun gane wane ne bai gane ba idan ta'anisi suna ba hakiki bane laysa lahu farjul unsa to ya halatta in ka zo zaka yi magana ka yi magana da shi kamar namiji musamman abin da ya shafi sa masa alamar da za ta nuna a fi'ilinsa amma yanzu nan ba za ka zo ka ce haza ardu ba amma ya halatta ka ce abqalal ardu ko kharajal ardu ko akhrajal ardu athqalaha akhrajal ardu athqalaha amma ba zan zo in ce zaka ardun ba ba zan zo in ce haza ardun ba sai dai hadihi ardun sai kuma me tilka ardu mun gane وليس في اللفظ علامة تعنيف اللفظ باب علامة ما تنتكع بيشي أبقلت با فصار بمنزلة غير مؤنث سيزم كمان يي معاملة دشي تند با التعنيف الحقيقي بني سيزم كمان يي معاملة دشي وند با مؤنثي با وهذا النهو يجيء في الشير خاصة إن ونن ما يبزوا أواقع أكيبي فلا يدل على التذكير باينا نون نمجي بني تنا نن أما شنتا أما واقع شي كمان نن الإمام الأم ابن العنباري ناتي من ضرورة شعرية suna da ka'ida suna cewa ujiza li shu'ara ma lam yujaz li ghayrihim mawaka an halasta musu saba ma nahawu abinda ba halasta musu ba su malaman ahudi da kafiya su ne malaman yin waka su ba su da ba su da yafiya in kai musu baiti ka karya musu ka'ida su ba za su yafe maka ba amma malaman na hau suna da tausayi su sai a saba musu su yi hakuri eh ka gane shi ne ake ce masa darura shiriya washamsu mu'annathatu sannan lafazin ash-shamsu ita ma mace ce shi ma mace ne قال الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها alamomi guda nawa waye ce biyu a fito da su alamomi nawa da ke nuna matantaka a cikin wannan ayar washamsu tajri li mustaqarrin laha alamatan للتعنيف ما هي العلامة الأولى التاء في الفئل في الفئل تدري والعلامة الثانية الضمير لمستقر لها قاقلها فدل على أن لفظ الشمس لفظ مؤنث لا لفظ مذكر من قال فأما قوله تعالى وجمع الشمس والقمر أي أول وجهكم في ألا وجمع الشمس بأشي وجمعت الشمس با فإنما ذكر dalilin da ya sa Allah maɗaukacin sarki subhanahu wa ta'ala ya sanya lafazin kamar na namiji da an na ta'anisahu ma ghayru haqiqiyye saboda matantaka su ba ba ba ta mace ba ba ta haqiqi bace wa idza kana al mu'annath ta'anithuhu ghayru haqiqiyyin idan ta'anisi ya kasance ta'anisin sa ba na haqiqa bane jaza tadhkiru fi'lihi sannan wa ta'anithuhu ya halatta a sashi a namiji fi'ilin ko kuma a sashi a mace idan ta kaddama alaihi idan ya gabace shi akwai wata fuskar ta biyu ai alqamaru namiji ko alqamaru ba namiji bane to an yi taglibi an rinjayar da namijin shi alqamaru din ne shi yasa sai aka ce wa jumi'a ash-shamsu wal qamar fa ka'anna Allah ta'ala yaqulu wa jumi'a al-qamaru wash-shamsu mun gane wannan labazin ne na alkamar ya ja shamsu din ya ja fi'ilin sai ya ce a ni namiji zan ba ba mace ba sai ya ce wa jumi'a shamsu wal qamar ba a ce wa jumi'a shamsu wal qamar ba ko kuma ya kasance magana da ibn al-ambari ya kawo cewa ta'anisin ash-shamsu din ba ta'anisi bane haqiqi majazi shi yasa sai aka ce wa jumi'a shamsu wal qamar ina jin muna ganewa sosai ka'idoji ne waɗannan masu kyau shi ne sai ce nahu hasuna daruka addaru namiji ne ko mace mace addaru namiji mace ce addaru kaga sai ce hasuna daruka bai ce ne ba hasunat daruka ba wabtarama naruka bai ce wabtaramat naruka ba wa hasunat daruka واضطرمت نارك kaga ya halatta kenan wa ma asbaha zalika da makamancin wannan duk wanda kace kai daidai misali na gaba kuna kirga gaibul makis din yanzu mun samu nawa mun samu as-sama'u mun samu al-ardu mun samu me ash-shamsu wan nafsu mu'allata haka nan lafazin an-nafsu ma mace ne قال الله تعالى أن تقول نفس يا حسرتا على ما فقدت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أن تقول نفس kaga bai ce an ya kula nafsun ba wannan shine yake jan bahaushe bahaushe rai a wajensa namiji ne ba mace ba amma za ka ga malamanmu na zaure da yawansu in sun tashi za su fassara nafsu sai su ce ita wa nafsin wa ma sawaha da ita rai da kuma abin da ya daidaita ta a'a da shi rai da abin da ya daidaita shi ina yan Hausa ina masu Hausa a jami'a ku fito ba Bahaushe da anan Bahaushen digiri rai namiji ne ba mace bane mun gane kaga an ta kula bai ce an ya kula ba fa dalla ala anna an-nafsa لفظ مؤنث وليس لفظا مذكرا قر فأما قوله في الجواب بلا قد جاءتك آياتي أما دا الله يتاشي بارن أمسا سيشي بلا قد جاءتك فأشي بلا قد جاءتك با kun gane aiko أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت من الساخرين أو تقول كذا أو تقول كذا كو ذاك شيء بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها كو kaga ja'atka ba a ce ja'atki ba sai zamirin ya koma zuwa ga namiji kuma a farko an buɗe bayanin da zamirin ne da bayanin mace an taqula nafsun amma nan kuma sai aka ce ne bala qad ja'atka ba a ce qad ja'atki ba to me amsa بالتذكير أخذوا دشيد مزنتكا فحمله فحمله على المعنى وألا يأتوكيشني أمتعين معنا لأن النفس في المعنى إنسان ومن أين مكان أكي مغانا دشي كمان ألا نشواني أن يقول إنسان يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو يقول لو أن الله هداني أو يقول لو أن لي كرة to sai da ya gama sai aka ce bala kad ja'atka ya ayyuhal insanu ayati fakazzabta biha ya ayyuhal insanu wastakbarta ya ayyuhal insanu wa kunta min al-kafirin ya ayyuhal insanu so daga annasu bi ma'anar insan ko shi yasa sai aka juye kun ga wannan usudi ne na alqur'ani annasu an bude ana bayani da annasu lafzun mu'annatu amma karshe sai kuma Allah sai ya dawo shi kanshi dan adam din ake nufi li'anna an-nafs bi ma'na al-insa shi yasa aka ce ja'atka ba a ce ja'atki ba yanzu mutum zai fassara alqur'ani bai san nawo ba eh sai dai gada gada Allah shi kyauta Allah raba mu da gada gada ka kauli sha'ir ga abin da za a kafa hujja da shi nan da ya dace da waccan ka'ida ta Qur'ani qamat tubakkihi ala qabrihi من لي من بعدك يا آمر تركتني في الدار ذا غربة قد ذل من ليس له ناصر يتي قامت تبكيه تازو تاتايا على قبره أباكين قبرن تبكيه تنا كما تقوكا تنا تيوى من لي من بعدك يا عامر تيوى يو آمر يا زي إنساك سام ونك مكة تركتني في الدار ذا غربتي ka banni a gida za shi ne mahallin sha'i za gurbatin ka banni ni kadai ba kowa dama an ce algari shi ne almunfarid eh algaribu fil lugha almunfarid algaribu an watani ya almunfarid an watani wanda idan ya je ba yi da yan uwa shi kadai ne a garin shi na ke ce masa garibu ko eh tarattani fi dari za gurbatin ka banni a gida a matsayin ni kadai qad zalla man laysa lahu nasir hakika duk mutumin da bai da mataimaki ya ya ya ya kaskanta to kalla sai ya ce fa qala za gurbati mace ce take magana ai taraktani fi dari za gurbati za gurbati fa qala za gurbatin sai ya ce za gurbati wa lam taqul za ta gurbati kun gane ai mace ce take magana mace ce take magana qamat tubakkihi ala qabrihi malli min ba'dika ya amiru sai ta ce taraktani fi dari za gurbati bata ce taraktani fi dari za ta gurbati لأن المرأة في المعنى إنسان دومن أنن تاجويا دا معنى تنا نفهم ماتر أما تأيم مشن كوا أي المرأة إنسان كو وليست إنسانا أه؟ وزعم بعض النحويين أن النفس تذكر وتؤنث سنن wasu daga cikin malaman nahwu sun tafi akan cewa ya halatta lafazin annafsu a mai da shi namiji ya halatta a mai da shi mace fala yakunu al-kalam mahmulan ala al-ma'na sai ya zama ma'anar ba maganar ba sai an dauke ta a ma'ana ba kalma ta nawa kenan daga cikin al-mu'annath ghayr al-makis hudu ko wal udhun mu'annatha kalma al'uzun kunne a larabci mace ce al'uzun mu'annata mace ce قال الله تعالى وتعيها أذن واعية وتعيها أذن واعية حاجة وتعيها أذن واعية أذن واعية حاجة صفة بقى أذن واع بقى تعرف شيء أذن واعية فدل على أن لفظ الأذن لفظ مؤنث shine wannan akwai wata ka'ida da suke bada suna cewa duk abinda a jikin mutum guda biyu ne to mace ne duk abinda ka sani a jikin mutum guda biyu ne to mace ne al'ainu guda nawa ne kaga ainun basiratun ainun basiratun ainun ma'inatun kaga ainun ma'inatun basiratun kaga mace ce al'uzun guda nawa ne kunne guda biyu arrijil guda nawa ne guda biyu kula koda guda nawa ne guda biyu ne sannan ashafa lebe guda biyu ne aliyadu haka ne ko? to shi yasa sai suka ce hadda isbu al-isbu'u ya tsashi ma mace ne shi ya wuce ma biyu hal anti illa isbu'un daniyat kaga isbu'un sai ce ne daniyat ko kuma daniti wa fi sabilillahi ma laqiti kaga wa fi sabilillahi ma laqiti shi yasa suka ce hatta kaffu in an ga dama ko da ka ce kaffu to ana daukar su ko baka ce kiffatun baka ce kaffun kawai baka ce kaffatun bakai shi ma a matsayin mace yake mun gane duk wani abu da ya zama a jikin mutum guda biyu ne to suna daukar su a matsayin mace to uzunu mace ce جاء في الحديث أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلها أذن علي يا ذو أتشن حديثي وندما لم يسق ساباني أقه إنجان شزح أقشي سيدنا من ذل السماء ياتي اللهم اجعلها شي ما للغة يكي سمى كلا كوا اللهم اجعلها أذن علي يا الله كسن يوانا كنا يزمى كنا سيدنا علي كاغو ها كو اللهم اجعلها أي اللهم اجعل هذه الأذن أذن علي وتعيها أذن واعية قال ابن عباس رضي الله عنه فكان علي رضي الله عنه أوعى الناس أي أحفظه سيدنا علي زم يبقوا هدا أي ليس أحفظه سيدنا علي يبقوا هدا ko akwai da sun fi shahada a cikin sahabbai da Abu Hurairah radiyallahu anhu ya fi shahada sau daga hadisin akwai maganganu a kansa ibn jaririn tsabari ya ruwaito shi ga shi nan za ku gani a ƙasa shi malam ya tahrijinsa tahriji wajiz amma bai faɗi ingancinsa ko rashin ingancinsa ba sannan mafi yawanci ya dogara ne da littafan lura su kuma littafan lura suna daga cikin matsalolinsu mafi yawanci ba su damuwa da ingancin abu ko rashin ingancinsa saboda ba fannin su bane mun gane wasaku haka nan maƙyangyama مكانجما قوري مؤنثة متشي قال الله تعالى والتفت الساق بالساق بيشي والتف الساق بالساق با سيشي مي والتفت الساق بالساق كما أي باب علامة ما تدكا والقدم هكا كفا إتكنت مؤنثة متشي قال الله تعالى فتزل قدم بعد ثبوتها فتزل قدم kaga ba fa ya zilla kadamun ba sannan kuma sai ce ne ba'da thubutiha bai ce ba'da ne ba'da thubutihi ba alqadam mace ce at-tayr jinsin tsuntsaye ba tsuntsu daya ba duk da wannan akwai sabani kansa amma dai shi ya qur'ani ya zo da shi a mata qala allah ta'ala awalam yaru ila at-tayr fawqahum saffatin wa yaqbidna wa yaqbidna kaga fauqahum sai aka ce safati alhal huna halu ma halu tayyib nan halu awalam yarau ila at-tayr hala kaunihin safatin wa hala kaunihin yaqdizna eh nan wannan wawun din wawu al'atafi ce an yi aqafin fi'ili mudari'i jumla aliyya akan lafzun hal wanda ya kasance mufradi صافات حال منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع معنث سالم الواو واو عطف يقبضن يقبض فيل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل والجملة حالية معطوفة على الحال المفرد kaga saffat ya qabidna kamar Allah na cewa ne awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa qabidatin mun gane wasu ba su gane ba wanda suka gane sun gane wanda ba su gane ba kuma Allah ba mu lada wal bi'ru mu'annathatu to at-tayr wasu suna mu'amala da shi a matsayin namiji eh yawwa daga cikin baitotan da ke kara tabbatar da cewa a tsayin mace ce imul kaisi yake cewa wa kad aqtadi wa at-tayr fi wuqnatiha bi munjaridin qayd al-awabil haykal kaga wa kad aqtadi sai ce me wa at-tayr fi wuqnatiha ko fi wuqnatihi yace wa kad aqtadi wa at-tayr fi wuqnatiha kaga at-tayr shi wancan mai ta'alimin ku da yazo yake cewa idza ma'tazza zu ilmin bi ilmin fa ilmu al-fiqh awla bi i'tijazi wa kam tayrin yatiru fa kam ri fa kam fa kam abin da ibin yafuhu wala kabiski wa kam tayrin yatiru wala kabazi ko min al-mutaakhirin la yuhtaju bi shi'ri waka shi ba ta cikin wada waƙoƙin da ake kafa hujja da shi Allah ya saka mushi da alheri ya yi fikihu walbiru mu'annasatun haka nan rijiya mace ce saboda Allah ce wa birin mu'attala wa qasrin mashi wa birin mu'attalatin bai ce wa birin mu'attalin ba wa birin mu'attalatin wa qasrin mashid kaga shi qasru sai aka siffanta shi tunda namiji ne da namiji wa qasrin mashidin abin nan wa birin mu'attalatin ka gani wal'ir haka nan al'ir ma mace ce al'ir ayari ko ayari la til'ir wa la tilnafir la til'ir wa la tilnafir قال الله تعالى ولما فصلت العير كاغا فصلت فصل يتي ولما فصلت العير فصلت العير ثم قال الشاعر قام واقينا سوى ولما أتتها العير قالت أبارد من التمر أم هذا حديد وجندل ولما أتتها العير ألوك شندا جماعة سكزو آير سكزو متى قالت تتشي أبارد من التمر shin wannan wani abu ne mai sanyi na dabino am hada hadidun wa jandalu ko ko wannan karfe ne da kuma kasa wacce take an nar an an an kwaba ta ta bushe kaga mahalli shahid atat atat alamar ne alamar ta'anis wal asa mu'annata sannan kalma al asa sanda ita ma mace ce qala allah ta'ala qala hiya ko huwa قال هي عصايا سيشمي أتوكأ عليها وعليه با sannan kuma yace ne wa ahushu biha ala ghanami waliya fiha ka gani ko dimmi al'asa ba wanda yake zo yace da mace ce to kaga kaga mace ce sanda wala yuqalu hadhihi asati bitai ba a cewa hadhihi asati ويقال هي أول لحنة سمعت بالعراق ما لم يسق شيء هذه أساتي فكن كسكورا نهون دا أكا فارجي إراكي خوي أكا جوانب ونبا قويا بإراكي يتي هذه أساتي babban malamin lugha ibn sikit a cikin littafin sa islahul mantiq ya kawo wannan yace wa za'ama al-farra wa anna awwala lahnin sumi'a bil iraqi hadhihi asati farkon kuskuren da aka fara na aka fara ji a nahau a kuskuren a iraki shine da aka ce hadihi a sati kun san shi kuma dama annahu iraqiyul manshai ko ai iraki aka kirkiro nahau duk labaran da ake badawa da waɗanda suka inganta da wanda ba su inganta ba duk dai suna mai da nahau zuwa ina suna mai da nahau iraki kufa kufa ko in ka ɗauka cewa sayyidina ali ne ya kirkiro shi to in ka ɗauka abu aswadi du'ali ne almajirinsa ya kirkiro shi dai duk a kufa aka kirkiro iyaka hikawin da ake badawa ne wasu da yawansu ba su inganta ba wasu duk ba su inganta ba har wani ma marubuci yana cewa kamar akwai naz'a shi'iyya a cikin kisoshin kuma da gaske ne kirkiro na hau kisoshin da suke bayani akan nawa akwai shi'anci a ciki shi yasa ibn al-mutahhar al-hilli da ya rubuta littafin sa minhajul kirama wanda malami tabiya masa raddi ya samu suna minhajus sunan nabawiyya ai a cikin wai falalolin sayyidina ali sai da ya kawo cewa wa annahu huwa awwalu man wada'a ilma annahab to shi yasa sai su kawo su kisoshi akwai kisoshi da yawa da ake badawa to ala ayyati halin dai nahawa an kirkire shi ne a kufa ko ma me ne to kaga ba a cewa hadiyi asati sai dai hadiyi asaya wal ka'as sai al ka'as me al ka'as mal ka'as kofi kawai? in yami yawwa alki'asu almali'atu bi mashrubin la yuqalu lil farigati ka'su in ba komai a cikin larabawan gaskiya ba za cewa ka'su shi yasa can qur'ani sai ce me wa ka'san jihaqan لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا أي في الجنة إن سنشد إن سنشا إن أنشا الكأس المليئة بالخمر إذا شربت وشيكنا يسمع من بعدها لغو وكذاب ونزل لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا والكأس كينا كأس wannan hariri hariri da ya tashi ai kage ya faɗa ka asu cikin abubuwa guda bakwai da yake bukata idan sanyi sun zo in sanyi ya zo eh ci ci da ya kawo wasu kafin kafin guda bakwai ko walkasu la tusamma ka'san illa wa fiha khamru kun ji ko ba a kiran ka'asu da ka'asu sai idan akwai giya a ciki giya nan kawai ka ce illa wa fiha shay mashrubu ta ba khamu an haramta giya kuma ya zai a sa mata ka'asu ka'asu na nan a matsayin ka'asu idan kanat mali'atan biye bi mashrubin ba sai a ce idan kanat illa idan kana fiha asirun ba asirul ina ba ba yaro mai kyuya كما أن الطبق لا تسمى مهدا إلا وعليه ما يهدى كما يد تريد شيني طبق باع كيران شد مهدا sai idan akwai abin da za a bada na kyauta misrawa suna da wata al'ada idan suka yi babban bako ko alewa suke bashi halawiyat katon faranti ya kusan rabin teburin nan kawai za a yi rafin ɗin alewoyi kala kala akwai alewar kwakwa akwai alewar kaza akwai alewar kaza akwai alewar kaza ya zuwa kama kai ta shan zaki to kaga ita sai a ce tabaq kenan wal khiwan la yusamma ma'idatan illa wa 'alayha ta'amun sannan ba a ce ma tebiri khiwan ba a ce masa ma'ida sai idan an dora wani abu yanzu wannan ba ma'ida bace sai dillin tafai kawai a taba a wannan min dada au maktabun min dadatun au maktabun kawai wannan tebur ne kawai na rubutu amma ma'ida to sai idan akwai abin da za a taru a kai والجنازة لا تسمى جنازة إلا أن يكون عليها ميت إتكما قاوى باء شي متى abin nan makara ba a ce mata jinaza bil kasr sai idan an dora gawa akai wannan fa'ida ce ka mana kun ga yana magana kan al-mudakkar wal mu'annath sai ka mana wasu fawaid lugawiyya muhaddace su da kyau al-jinaza la tusamma jinazatan bil kasr illa idza illa an yakuna alaiha maitu sai in akwai gawa a sama eh shi ne ake cewa jinaza akwai janaza akwai janaza janaza ita gawar kawai jinaza kuma annashu din annashu din makara amma makarai ya kasance akwai me akwai gawa a sama sai a ce mata jinaza bil kasri larabci da daɗi wan nakhl wal ankabut sannan al ankabut muannatha mace ce قال الله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا كمثل العنكبوت اتخذت اتخذت اتخذ عكسه اتخذت كوني شيء أي تاو وانا تاو نائبة مغبوطة بشي العنكبوت ما جميع عنكبوت جميع عنكبوت an ci batu kanabut to na ka bayan ainihin din kowa sai ya kawo gobe a ji a ne jami'in an kabut jam'in ankabut ma jam'ul ankabuti eh ismul jinsi wara ɗaya ne nan ma wasu akwai malaman tafsiri musamman wanda suke kula da al'ilmu fi tafsir masu kula da kimiyya irin su tsantawi jauhari suke cewa an yi bincike macen ita take yin gida bincike na na kimiyya ya tabbatar da cewa macen giza-giza ita ce take yin gida ita take saka gidan shi mijin banza ne ita take saka wannan gidan kuma a wannan gidan take sa shi ta kashe shi shi yasa Allah madaukakin saki ya ce ne wa inna awhana albuyuti labaytul ankabut law kanu ya'lamu gidan banza ne kaga kaga shi an shi dai bai gina gidan shi na mace ita macen dama sunanta ne gashi ita take gina gidanta sunanta tuntuni ita ke da suna sunanta ne ta gina gidanta sannan ta shigar da shi a ciki dama kuma suna gidan ana ganin su iyaka gidan yana da security kuma sai wanda ya fi su yake iya rusa shi amma dan karami idan ya zo cafke shi ake in kuda ya zo sai a cafke shi a zuke masa ruwan jikinsa da jininsa in sauro ya zo a zuke shi amma idan babba ya zo kawai shi kenan pap sai shiga ya fasa gida kuma ana ganin su gashi nan a gidan duk muwafafat na gida babu a baitul an kamuti daga cin shurutul baiti an yaki yaka min alqar wa min alhar من قرارة من من من قرارة من قرارة من من من قرارة الشتاء ومن حرارة الصيف يتري كده سنين كنتور يقوم تري كده زاب بزرة إن أنا هو يتري كا سنن قومي وأن يسترك يربيك تسود بابا وأن جد الناس وإن أو على البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وكاجة اتخذت وقد يجوز فيها التبكير yace wasu malamai suna ganin ya halatta za a iya sa shi a matsayin namiji amma qur'ani ya zo da shi a matsayin mace wato al-ankabutu ittakhadat baita qur'ani ya ce kamar sai da ankabutu ittakhadat baitan kun gane mu mu karasa wannan shafi wan nahlu zuma mu'annathatun qala Allah ta'ala wa awha rabbuka ila an-nahli sai ya ce me أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك يخرج من بطونها خرجت ينا نون سوى النحل من متش والسبيل تذكر وتؤنث لفظ السبيل shi kuma ana sa shi a matsayin namiji ana sa shi a mace duk wanda kai kai daidai qala allah ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ana wa ana min mushriki kun ga anan ya sa ta a matsayin me mace وقال تعالى وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه أي لا يتخذوا ذاك سبيل الرشد سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا صدق السبيل شيء ذاك يتوى السبيل المستقيمة ذاك يتوى السبيل المستقيم ذاك يتوى السبيل المعوج ذاك يتوى السبيل المعوجة wanda kace kai daidai wallahu alam Allah madaukakin sarki ya kara mana fahimta wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in